الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن الرادة الخميس ما goma ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta 2020 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'alimul muta'allim tariqat ta'allumi wanda mun tsaya a ƙarshen babi na attawakkul ko kuma fasili fasilin fitawakkul mun kai ƙarshensa a shafi na 45 yau za mu tashi farkon sabon fasali fasilin fi waƙatin tahsili wanda shi ma dai cikin fejin ne na 45 bayan malin ya kawo maka bayanai akan abin da ya shafi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala matsayinka na ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi ana son ya zama mai dogara ga Allah saboda dogaro ga Allah shi zai taimaka masa ya iya dagewa ya kahu akan neman ilimin da yake nema kuma wannan shi zai taimaka rayuwar duniya ba za ta ruɗe shi ba ta kallon cewa wane ya tara kaza ni ban da komai mun taso tare da wane ya yi kuɗi mun taso tare da wane ya zan dan majalisa kaza ko ya zan sanata kaza to wannan sai karatu ya rushe shi yasa ya kawo shawarwari kan cewa ba daidai ba ne ɗalibin ilimi ya zama mai damuwa da baƙin ciki akan wani abu da ya rasa ko yake nema bai samu ba na rayuwar duniya don wannan zai haifar mai da matsala da rashin lafiya a cikin hankalinsa zai kawo mai matsala a gangar jikinsa zai kawo mai matsala a tunaninsa daidai duk damu da ɗalibin ilimi zai yi to ta shafi abin da yake nema na lahira tun zai kawo maka fasili wanda zai yi bayani akan lokacin da ya kamata a ce ɗalibi ya tara karatu wani lokaci ne ya kamata ɗalibi ya zaɓa na muzakara da na harda da na muraja to shine zai yi bayani ya ce fasulun ai haza fasulun fi wakati tasi wannan fasuli ne da zai yi bayani akan lokacin at-tahsil tara ilimi min hasala ya sun tara ilimi wani lokaci ne ya kamata ɗalibi ya tara ilimi to shi ne ce kila an ce waƙatu ta'allumi lokacin koyon karatu minal mahadi ilal lahadi tun daga lokacin da mutum yake cikin tsimman goyo har zuwa kabari kenan ba da kowane lokaci karatu a gani ilimi kenan saboda haka a matsayinka da ɗalibin ilimi kullum kai karatu amma wa afdalul auqat mafi falalan lokuta da ya kamata ɗalibi ya ba su mahimmanci lokuta guda uku ne su suka fi falala an fi samun riba ilimi da karatu da albarkar karatu a cikinsu na farko sharhu shababi shine farkon kurciya daga lokacin da yaro ya fara kurciya shine lokacin da ya samu at-tamyiz kamin ya balaga lokacin da yake iya rarrabe abin mai kyau da abin mai muni lokacin da ya san abin da ke amfaninsa da abin da zai cutar da shi to wannan shi ake kira sharhu shabab to wannan lokaci min afdalil auqat yana daga cikin mafi falalan lokuta da kwakwalwa take iya rike abu yadda ya kamata lokaci na biyu wa waƙatu sahari da lokacin ƙarshen dare lokacin da daga shi sai bullowa alfijiri to shi ma wannan lokaci yana da yana da falala kwarai da gaske in ka kasa dare kashi uku to sulusin ƙarshe ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe ko in ka kasa dare kashi shida ɗaya bisa shida na ƙarshe na dare wannan lokacin yana da muhimmanci shine lokacin da hadisai suka yi bayani cewa Allah zai sauko sama ta duniya kamar da ya zo cikin kitabin muwabba na al'imam malik zai nemi masu bukata zai biya musu bukatarsu masu roƙo ya ba su abin da suke roƙo masu neman gafara to ɗalibi ana son ya yi muwafaka da wannan lokaci duk da lokaci ne mai daɗin bacci amma min afdalil auqat kuma wannan mujarrabun ne an jaraba an gani in dai dalibi na karatu wannan lokaci to karatun zai fi albarka zai fi yi masa kyakkyawar fahimta sannan zai fi tabbatuwa a cikin kwakwalwarsa da zuciyarsa gaba daya lokaci na uku wa ma bainal isha'ain da tsakanin magarib zuwa isha shi ma lokaci ne da ya kamata ce ɗalibi yana koyon karatu ko harda ko muraja'a ko abin da ya kama da wannan to yin ga lokuta guda uku ba kamarsu babu babu kamarsu duk wani lokaci da za a ambata na nazari ko na leƙe-leƙe ko na harda to bai kai wa'annan falala ba shi yasa ya ce maka min afdalil awqat saboda haka yana da kyau a kiyaye su yanzu cikin tsarin tayin tebur ɗinka waɗanga lokuta babu abin da kake yi sai karatu to za ka ga alkhairi da buɗi kwarai da gaske wayan bagi da ɗalibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi an yastagrika jami'a awqati ya shigar da gaba ɗayan lokutansa cikin karatu haka ya kamata ga ɗalibi in hakan ya samu ina fatar an gane cikin lokuta sai ambaci lokuta guda uku ya ce amma abin da ya fi kyau ga ɗalibi an ya sagarika jami'a aukati ya nutsar da dukkanin lokutansa game da karatu 24 hours karatu kawai wannan shi ya fi kamata in ya samu haka ake su maganar ɗalibi kenan ya zauna bai da abin da ya kai kaga bai bai taso ba ba daidai ba ne fa'iza malla to kana iya tambaya cewa to ai akwai gajiya to in ni gajiwa to ga mafita fa'iza malla in ya ƙosa min ilmin daga wani fanni na ilimi da al'adar rayuwa in aka daɗe ana abu sai ta ɗan ƙosa haka idan ka ɗauko na hau ko ƙur'ani ko hadisi ko fikihu ko luga ka ji ka ƙosa to shi ne ce ya tagilu bi ilmin akhara ba huta za ka yi ba ɗauko wani fanni na ilimi kuma ka shigalto da shi amma haka ba haka muke ba shi da ya ɗauko ya karanta ya ji ya gaji sai shi rufe sai ce sai ya huta in ya huta sai ya ɗauko ba haka ake yi ba in ka ji ka gaji jikinka ya gaji to da wannan fannin ne ta gaji rufe wannan fannin ka ɗauko wani wa kana ibn abbas abdullahi da abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya ƙara musu anhum ma da shi da mahaifinsa Allah shi yarda da su ya kasance idza malla min ilmil kalami to yana cikin sahabbai waɗanda suke bincike akan ilmul kalam maganganu na tauhidi wasu malamai sun ce shi ake nufi da ilmul kalam anan ba ilmul kalam na malaman falsafa da su malaman mantiki ba ba su ake nufi ba a da mutum ne mai ƙoƙarin bincike akan wani wasu kuma suka ce a ilmul kalam ana nufin ilmul jadal ilimin jayayya don cikin sahabai da cikin waɗanda suka ƙware wajen iya muƙabala da munazara shi yasa lokacin da ya muƙabala da khawarij a zamanin sayyidina ali zama guda sai da mutum dubu suka fahimce shi ya dawo da su sauran dubu biyu sun gace suna nan har yanzu zama guda to shine in ya kosa game da bincike akan ilimin jayayya da munazara ya kulu zai ce hatu diwa na shu'arai ku kawo diwanin mawaka sai a ɗauko mai diwanin imrul qais diwanu antara diwanu tarfa diwanu wane ne wane ne ka duba a balarabe ne amma luga yake karatu to kai baki kirin da kai kuma ka ce kai wasa da larabci ba kawa kanka abinci sai ɗauko mai diwani duk waƙoƙin nan da ake karanta ya ta karanta su yana haddacewa wa kana muhammadu muhammad bin hassan ya kasance la yanamun laila baya bacci da daddare shi dare bai bacci wa kana yab'u inda hudda fatira abinda yake littafai yake tarawa a wurin sa nan inda tabarmar da zai bace sai ya tara ya doko ya karanta ya karanta ya karanta ya gaji sai ruhi ya sake zago wani haka yake har sai sahiyar Allah ta waye wa kana idza malla min nau'i duk sanda ya kosa ya gaji a wani nau'i na ilimi to yanzu rufi nau'in akhara to sai ya leƙa wani nau'i kuma don ka ake wannan ita an rayuwar ɗalibai fasulun ɗala ya ce wannan fasuli ne fi shafaƙati wa nasiha shi kuma zai bai wa ɗalibin ilimi shawara ɗalibin ilimi ana son ya zama mai tausayi kuma ya zama mai nasiha ya an ce a shafaƙa shine duk wani wanda ya ba daidai baka tausaya masa wanda bai gane baka tausaya masa da duk mutumin da bai gane ba ko bai yi karatu ba dole a same shi da kurakurai da abubuwa waɗanda ba daidai ba to kai da ka gane ba alfahari za ka yi da tinkaho ba tausayinsa za ka yi sannan na biyu kuma ka taimaka masa kai mai nasiha domin nasiha ta taimake shi kar ya sake fadawa cikin wannan kuskure din to wannan maudu'in yana da muhimmanci da kuma nasiha ana yin ta ne tsakanin da mutum sirran ba a yin nasiha tsakanin bainal jama'a sannan in kai nasiha kuma karka dawo kuma kana bai wani labari ai jiya nawawa ne nasiha ai jiya nawawa ne gyara to ya tashi daga nasiha ya koma cin mutunci shi yasa al-hafiz ibn rajab al-hanbali ya rubuta littafi mai suna al-farqu bainan nasihati wa ta'yiri bambanci tsakanin nasiha da cin mutunci risala ce mai kyau yace duk sanda mutum zai yi nasiha ga mutum amma manufarsa ya tozarta wanda zai wa nasiha to ko aya ya ja wannan wurin zunubi za a bashi ba lada Allah zai bashi ba saboda wannan mugunyan niyyar da a cikin zuciya ce saboda yayi ne don ya kaskanta shi mai kuskure ko ya aibanta shi ko ya nuna wa mutane yayi kuskure ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a littafinsa na da ya rubuta da yake magana a turkul hukumiyya a turkul hukumiyya fi siyasata shari'iyya ya ce kai in ma kasan za ka yi wa'azi ko nasiha a wurin akwai wanda kila zai ji a rai ne mutunci ne kaci kayi ne don ka aibanta shi ko ransa zai bace ce to karka yi nasiha sai ka aje ta wani lokaci wannan shine ka'ida saboda ɗalibin ilimi bai hawa mimbari ya ce zai wa wani nasiha wannan ba nasiha ba ce ɗalibin ilimi bai hawa social media ya ce ina wa wani za ka ga wasu haka suke faɗa to ai da kawo social media ta tashi daga nasiha ta koma aibantawa nasiha labudda an ta kuna sirran tsakaninka da wanda kake wa nasiha an fahimci wannan to sai a sai a kula da wannan Allahumma sai dai in laifin da shi mai shi yake yi kowa ya san yana yi to wannan dan ka bayyana babu komai amma duk abin da mutum yake yi in jama'a ba su sani ba to ba a buƙatar kuma nasihar ta kama jama'a su sani to sai a kula da wannan sosai sannan wurin nasiha ko wurin wa'azi in ma hatta a bayyana din ba a buƙatar ka ambaci sunan mutum kawai ka ambaci hukunci kaza ga hukuncinsa laifi kaza ga hukuncinsa shikenan ya wadatar ba a buƙatar sai ka ce wane da wane da wane da wane zikirul asami ba a buƙata ce wajen wa'azi ko wajen nasiha da sauransu sai in akwai buƙata kila mutum ne sharri ne ya yi yawa barnarsa ta yi yawa kuma an samu su jahilai sun rudu da shi suna kwaikwayonsa wannan babu lahiya ambace shi don a san illarsa da aibinsa mutane su nisance shi amma mutumin na ba haka yake ba to babu buƙatar ka ambaci sunan saboda haka ba a nasiha a social media ba ka zo ka hau facebook ka ce to jama'a wannan nasiha ce zuwa kaza da kaza da kaza ga masu kaza da kaza sai ka rubuta muna wa'azi ko muna jan hankali ko muna kaza yawa shi ma a guji ambaton wane ko ishara wadda za ta nuna cewa da wane haki duk a kaurace mu saboda abin da ake nema shine a samu maslaha a samu su waɗanda kake wa nasiha ko wa'azi su gyara to in kai suka gyara suka salama suka kama wani mugun aiki wanda ya wannan to kaga an samu kuskure yan bagi ya kamata an ya kuna sahibul ilmi ma'abuci ilimi ya kasance mushfiqan mai tausayi nasihan mai nasiha ghaira hasidin kuma ba mai hasada ba saboda in ka ga jahili na hasara ɗalibi na hasara to ba ɗalibin ilimi ba ne bai ma gane karatu ba amma ɗalibi baya hasara balle malami daɗa to in ɗalibi bai ba ai kaga bai kamata malami ne so haka duk wanda Allah ya fifita a kaga karkai mai hasara kai fatan kai ma Allah ya baka abin da ya bashi ko sama gana shi domin falhasadu ita hasada ya durru yana cutarwa yana cutar da mai yinsa wala yanfa'u kuma baya baya amfanarwa wa kana ustazuna malamin mu ya kasance shekul islam malamin musulunci burhanuddin hujja addini rahimahullahu Allah shi masa rahama ya kula yana cewa inna ibnal muallimi lalle dan malamin mu ko kuma dan malami ko wane ne ya kunu aliman zai iya yi wa ya zama malami wannan al'ada ce duk wanda malami ya haifa to da wahala bai zama malami ba in ka ga bai zama malami ba to lehin babansa ne lehin malamin ne amma al'adar ‘ya'yan malamai su gado malam ko ba kamar yadda ake fada ba ɗan malam kaki halin malam لأن المعلم saboda shi malamin yuridu an yakuna talamizuhu ulama ko yoshi fatan sa daliban su zama mi malam daliban su ba ma ƴaƴansa ba duk inda malami na kirki yake to yana son daliban su ma su zama malamai to fabi fabi barikati itiqadi saboda albarkar wannan kyakkyawan kudurin nashi shi malamin wa shafaqatihi da tausayinsa ga ɗaliban ya kuna ibnuhu aliman a haka shi kuma Allah zai taimake shi sai ɗani ya zama malami wa kana yuhka ya kasance ana hakaitowa annas sadra lallai bijimin malamin nan shine as-sadr al-ajalla wanda yake mai daraja burhanal a'imma hujjar shugabanni rahimahullahu Allah shi masa rahama to shi wannan malamin ja'ala waqata sabqi ya sanya lokacin ɗaukar karatu a wurin shi ya sanya lokacin karatu libinaihi ga 'ya'yansa guda biyu da na farko as-sadr shahidi Husamuddini da na biyu was-sadr sa'idi tajiddini wannan duka 'ya'yansa ne to sai ya samu su ya ware musu nasu lokaci su biyu da yake zaunar da su yana ba su karatu rahimahumallahu Allah shi musu rahama ta'ala madaukakin sarki waqata bahwatil kubra ya sa musu lokacin hantsi kamin rana ta yi zawali wannan lokaci yake tara su yana ba su ilimi ba'da jami'il asbaq bayan ya kammala duka baiwa sauran ɗalibai baki karatu sai ya gama wa kowa karatu su kuma sai a shiga cikin gida a zaunar da su a dinga ba su karatu wakana su ƴaƴa sun kasance ya kula ne suna cewa don su lokacin bai yi musu ba to sun kasance suna cewa ɗabi'atuna ɗabi'anmu ta killu tana ƙosawa wata mallu tana gajiya fi zalikal wakati a cikin wannan lokaci ba ma jin daɗin karatu tun suna ɓoye mababan nasu har suka dinga bayyanawa faƙala abuhuma babansu ya ce da su ku yi haƙuri innal guraba almajirai baƙi da ke tahowa karatu wa auladal kubarai da 'ya'yan manya-manyan mutane ya tunani suna zo min min aqtaril ard daga yankunan ƙasa daban-daban fala budda min an uqaddima asbaqahum to anan dole in gabatar da ba su karatu kamin ku to fabi barakati shafaqatihi saboda albarkar tausayinsa ga almajiran nasa tafawwaqa ibnahu ala aksari fuqaha'i ahli al-ard sai 'ya'yan nan nashi guda biyu suka tsere ma duk malaman zamanin su duka sai Allah ya sanya ma wannan karatun nasu da ba sa ma jin daɗin shi albarka sai suka wuce kowa ƙarshe tausayin malami na taimakawa wajen ‘ya'ya ne shi kuma Allah ya sanya musu albarka. fi zalika al'asri a wannan zamani fil fiƙihi a ilimin fiƙihu wayan baki ya kamata Allah yunazi a ahadan far ɗalibi ya yi jayayya da kowa an gani almunaza shi ne jayayya ba bisa gaskiya ba ita ake kira almunaza to kar ɗalibin ilimi ya yi jayayya da wani wala yi khasimahu kuma kar shi husuma da kowa eh kare tsaya yana fada da wani gobe shi fada wannan ba sifar dalibi bace dalibi bai fada me yasa li'annahu yudayyi'u awqatahu dan yana lalata mai lokutansa shi da an ga ce ya shigar da dukkanin lokutansa to ina ga lokacin fada ina ga lokacin gardama ko ta siyasa ko ta wade da wane ne ɗalibi bai da wannan lokaci ta lokaci ne kila an ce almuhsin wanda ya kyautata sai yi juza bi ihsani za a saka mai a dalilin kyautatawarsa haka Allah ya alƙawari hal jaza'ul ihsan illa al ihsan wal musii'u shi kuma mai na aiki ga Ubangiji ko ga bayansa, satakfihi masawi shi miyagun ayyusansa kawai za su shigantar da shi, za su sa mai damuwa za su yi mai da baibiya. Kuda haka in mutum na abin da ba daidai ba, ko ba a ɗaukan mai mataki ba, to miyagun ayyukansa kawai su kaɗai za su yi maganinsa. ba sai an hada shi da hukuma ko an ce a buge shi ko a kashe shi ko a yi wani abu ba an sharani shekul imamu babban malamin nan shugaba ya rera min waka rukunul islam turkin musulunci muhammadu bin abi bakari sunansa muhammad dan abubakar al-ma'ruf wanda aka fi sani da bi imami hawa har zada an yi masa wannan lakabi da shi ya shahara hawa har bahir ba hawa har zada al-mufti rahimahullah ya kasance mufti mai fatawa a zamaninsa Allah shi gafarta masa ƙali yake cewa an shadani sultan shari'a sultan hujja ta shari'a ya rira min waka yusuful hamadani yu rahimahullahu ta'ala ga abin da yake cewa wala tajzi insanan ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu yace kai in mutum ya cutar da kai ya yi ma ba daidai ba ya zage ka yi ma kazafi ya yi ma sharri to fala ta jaza insana ala su ifili karkarama sakayya ga wani mutum akan mugun aikinsa da ya ma karkarama karka saka karka ce ai tun da ya zage ni sai na ran tun da ya min sharri sai na ɗaukan mai mataki sai na haɗa shi da hukuma sai na yi kaza sai na yi kaza karka yi wannan sai ya kafihi ma fihi abin da ɗaya yake cikinsa to ya ishe shi zai ishe shi mugun aikinsa wa ma huwa fa'ilu da abin da ya kasance yana aikata wanda ba daidai ba to da haka ɗan ta'adda ta'addancin kawai ya isa ya zamo mai magani a kansa ba sai an ɗaukan mai mataki ba ba sai ka rama ba to da haka matsayinka na ɗalibi mutum ya yi ma sharri to ya taba tuni kyale shi wannan mugun aikin nasu zai yi magani ya fi ma wanda kai za ka yi wakila an ce man arada wanda yake nufin an yi rigima an fa'aduwi ya turmuza hancin makiyinsa ga ƙasa ma'ana wannan kinaya ce akan kaskantawa duk wanda yake son ya kaskanta abokin adawarsa to faliyu karrir haza shi'ar ya dinga maimaita wannan baitoci wa unshitu an rera min su iza shi'ta an talqa aduwaka ragiman wa taqtulahu gamman wa tahriqahu gamma farum lil ula wazdad min al ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu gamma iza shi'ta in kana so an talka a duwaka ka haɗu da abokin adawa ka ragiman kana mai turmuza hancinsa ga ƙasa mana kana mai ƙasƙanta shi wa taqatulahu gamman kuma in kana son ka kashe shi da bakin ciki ba da makami ko bindiga ko wani abu ba don bakin ciki ma na kashewa wa tahriqahu ka ƙona shi gamman da bakin ciki ya ƙone kuna da tafi kuna wuta to ga abin da za ka yi farum lil'ula ka nemi halaye maɗaukaka ya yi ma zalunci to ka yi mai adalci ya yi ma ƙarya ka yi mai gaskiya ya ce amana ka to ka yi mai afuwa wasdad min ilmi kuma ka ci gaba da ƙara karatu kai koyaushe nemi sifofi da halaye maɗaukaka ka riƙe in mutum na adawa da kai sannan ya ta karatu dama waɗanga abubuwa guda biyu su ad dalilin da yasa yake adawa da kai ba sata kai yi mai ba ba amana ce kace ba ba zagi ne kai ba ba wani ta'addanci kai mai ba a'a kawai ya ganka da gaskiya da amana da tsare dokokin Allah kullum kana zuwa makaranta wannan shi na bakin ciki ne to rike su innahu lallai shi ko yadda lamari yake man manizdara ilma in mutum na hasadarka wannan ka'ida ce duk wanda ke hasadarka a matsayinka na ɗalibin ilimi to sai ka kasance kai kuma kullum ilimin nan kake nema kullum ilimin nan naka karuwa yake kullum ƙarin ilimi kake nema to za da hasiru gama to duk sanda ilimin naka ya karu to zai kara mai hasa da bakin ciki har aka yi matakin da bakin ciki ya mai yawa sai ya kashe shi shi nan ka huta ka huta amma ka tsaya wai kada faɗa da mai hasada haba haba ɗalibin ilimi ina ya ga wannan tayin baya da wannan lokaci to duk sannan ka haɗu da maki ka tuna wa'annan baitoci zai taimaka maka wajen ni wajen kau da kai game da abin da yake wa alaika na hore ka an tashtagila ka shagaltu bi masalihi nafsika a matsayinka na ɗalibin ilimi to ka shagaltu da abin da yake maslaha ne ga rayuwarka duk abin da ka san maslaha ne ga rayuwarka to yi kokari ka shagaltu da shi la bi qahri aduwika ba neman ya za a yi karin jaye makiyinka ba ba ruwan ɗalibin ilimi da wannan da wani shi koyo shi da an cewa na maki ne na to zai tabe hanyoyi ya za a yi ya rinjaye shi ya yi maganinsa fa'iza kumta in ka tsaibi masalihin nafsika da maslahohin rayuwarka ta zammana zalika kahara a dubika to wannan zai kumsa maka rinjayar makiyinka da zarar ka samu cin nasarar haɗuwar maslahohin rayuwarka to wannan shi zai taimake ka ka rinjaye duk wani makiyi a kanka wa iyaka kuma kaishonka wal mu'adata da kiyayya da wani karka kuskura kai adawa da wani don adawa rashin lafiya ne adawar wani wani wani lokaci ne ka baiwa tunaninka da rayuwarka da zuciyarka wanda zai dauke ka da karatu shi yasa ba a son ɗalibin ilimi ya zan yana adawa da wani wannan zai da cikin awa'ik ababen da ke kawo cikas game da neman karatu fa'inna hata bahuka kuma adawa za ta kunyatar da kai wato zaiwa wakataka za ta lalata ma lokaci yau kana adawa da wannan gobe kana adawa da wancan gobe kullum sai ka waye gari ba ka da lokacin da za ka tsakai karatu wa alaika bi tahammul kuma matsayinka na ɗalibin ilimi na hore ka da juriya kar ka zama mai yawan fushi ka zama mai jure macuta ko zagi ko aibantawa ko ma menene la siyama min as-sufaha mana yace balle ma daga jahilai a ce jahilai ne suka cutar da kai to ka zama mai hakuri as-safi shine jahili wawa dolo to iya cuce ka kai hakuri ka jure qala isa ibn maryam isa ibn maryam ya ce salawatullahi ala nabiyina wa alai salatocin Allah su tabbata akan annabin mu da shi yana ga yawa almajiran su ihtamilu min as-safihi ku jure cutar wawa jahili wahidatan kwaya daya kai tarbahu ashar sai ku ribantu da lada goma idan jahili ya cutar da kai sai ka daure cuta guda kai ya haƙuri to Allah zai baka lada goma amma in ba kai hankuri ba wa unshittu an rera min waƙe liba azhim ga wani daga cikin ga sashen malamai balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qali yace balautun nasa ni dai na jarabci rayu mutane daban-daban na zauna da mutane kala kaza na zauna da mutane kala kaza shine balautu na yi ta jarabta mutane na jarabta halayen mutane duka a duniya mutum biyu kawai na samu babu na uku kuma ya ce karnan ba da karnin wannan jarabawa da ni karni bayan karni shekara ɗari bayan shekara ɗari shekara ɗari bayan shekara ɗari ya ce falam ara banga kowa ba ghaira banda khattalin mayaudari wa ƙali da mai ƙiyayya da waninsa su ɗaya samu in dai mutum ba mayaudari na ba to za ka ga akwai wanda yake adawa da shi in bai adawa da kowa to akwai wanda yake yaudara ko kuma ya haɗe duka biyu ya ce walam ara kuma na jarabta mutane lokaci bayan lokaci banga minal khatubi daga manya-manyan al'amurra masu girma a shadda waƙa'an waɗanda suka he aukuwa ga mutane wa as'aba waɗanda suka fi wahalan magani min mu'adatin rijali daga ƙiyayyar mutane sashen su wa junansu ya ce to iya bincike na ni ban taɓa ganin wani al'amari mai girma wanda ya fi aukuwa cikin al'umma kuma ya fi wahalan magancewa kamar ƙiyayya ba da abin da zai nuna maka haka za ka ga mutane za su yi ƙiyayya su mutu ƙiyayya ta yi transfer ta komo ga 'ya'yansu su mutu ta yi transfer ta komo ga jikokinsu ta mutu ta yi transfer ta komo ga haka haka haka haka wannan bala'i ha'ina su masu wayanda suka asasa kiyayyawa ba sa duniya amma su kuma wayannan sun zo sun gada sun gada to kiyayya tana cikin al'amura mafi girma masu wahalan magancewa cikin al'umma yasa da al'umma za su waye gari ba sa kiyayya da kowa da an zauna lafiya to amma ina a gida guda sai kaga sai a hankali wannan bai son yayansa yayan bai son kaninsa wannan bai son ɗiyan kishiyarsa shi ma wannan haka abubuwa duk sun lalace wa zuktu haka na ɗanɗane mararatal ashiya al'amura masu ɗaci masu ɗacin haɗiya turran gaba ɗai duk wani abu mai ɗaci sai da na ɗanɗane shi duk abin da za ka ƙaddara wa ƙwalwarka a ce wannan yana da ɗaci to na ɗanɗane shi a halshe na na ji yanayin test ɗin shi na ji yadda yake amma fama shay'an fama shay'un babu wani abu a marra wanda ya fi ɗaci mina su'ali kamar roƙo roƙo ba da bara eh yana da ɗaci bai da daɗi ko yana da ko mai yi ne ba daɗi yake ji ba sai dai in mutum ya saba ya zama mai jiki to sai sai ka ga in yana yi kamar ba wani abu na amma ka kaddara kai baka saba ba lokacin da ka fito zaka je wajen wani da sunan roƙo ya taimaka ma ya kake ji a jikinka eh ko da ya baka ɗin to bai kamata ɗalibi na roƙo ba wa iyaka kai canka an ta zunna sharran bil mumini ɗalibin ilimi kakka zama mai yawan zaton sharri ga masu imani duk wanda yake mumini ne to ka kyauta zato a kansa fa innahu man sha'ul adawa don ka ji mafarin kiyayya mugun zato kawai dai ka ga wani abu sai ka ce ina zaton akwai akwai wani akwai wani abu kasa kuma daga wannan sai ya yi hukunci sai shi hukunta ka akan wannan wala ya hillu zalika tunda yanzu misali haka ɗaya misali za ka haɗu da wani kila kallon ka ɗaya zai yi shi sai ya samu to yawai don mi da yamin kallo kaza kai akwai dai wani abu kallon ga da yamin baban za ba kuma daga wannan sai zuciyarsa ta hukunta shi wannan din kuma ta iya yiwa shi ba da wata manuwa ba ko mutum ya yi magana sai ce ai da ni shiki ai duk wa'azin da ya da ni shiki kuma a haka shi kenan ya riga ya yanke a zuciyarsa eh ya yi ma hukunci to daga nan sai ya dinga ji baya son wannan bawan Allah in ma malami ne baya son sa to ba a son ɗalibi da wannan wannan duk sifofi ne na jahilai ba ba a sun ɗalibi ya ɗauki riga ta jahilai ya sa bayan haka la ya hillu zalika ba shi halatta wannan liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ko liƙaulihi alaihi salatu wassalam saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ruwaitowa zunnu bil mu'minina khaira duka mu'minai ku dinga yi musu zaton alkhairi shine alsharri dai wannan ba ba hadisi bane ko isnadi ma bai da to kaga hadisi ne ma batil shake kira batil wanda shi la isnada lahu la wujuda lahu fil kutub duk littafin da zaka dauko na hadisi ba zaka gaishe ba sai dai a irin ire-iren waɗannan littafai masu kwashe-kwashe amma in ka duba manya-manyan littattafai masu kawo hadisi da isnadi ba za ka gaishe ba duka raka ba hadisi ba ne kawai dai wani na mai hikima ya shige cikin ɗaki ya tsara larabci ne shi kenan sai ya sako shi su kuma jahilai suka dinga eh a hau bari a ce annabi ya ce wannan ba hadisi kuma haɗarin wannan ga ɗalibi ko mai wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa a hadisi mutawatir man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya jingina min ƙarya abinda ƙarya shine ka ce wani ya ce bai ce ba shine ƙarya wani yayi kaza bai yi ba to annabi ya ce shirya wa kansa kujerar da zai zauna a ciki shi kujera ma za a yi mai cikin jahannama to wannan ya shiga cikin ka ɗauko hadisin da bai tabbata ba ka ce annabi ya ce ka shiga cikin wannan hadisi duk abin da za ka faɗa kan annabi annabi ba wasa ba ne sai ka tattance ya tabbata eh bai tabbata ba kana cikin haɗari kana cikin abin nan masu ƙarya alkazibu na le rasulillah to kaga sai an yi ne sai ta katsannan ko yawa duk hadisin da za ka faɗa to in kai mujtahidi ne to sai ka yi bincike ka gano hadisin ya inganta in kuma ba ka da martaba ta ijtihadi to sai ka dogara ga malamin da ka yarda da tsoron allansa da iliminsa a nan sai ka zama muƙallidi sai ka ce to ai malam wane ya inganta shi ke ka huta a haka baka da matsala amma akwai nusus da suka tabbata akan wannan ma'anar ma'anar daidai take a wajen shi ba hadisi ba ne bai tabbata annabi ya faɗi haka ba shi yasa ibnu abdulbarri a littafinsa a tamhid sharhi ga muwatta yake cewa da dama za ka samu hadisi bai tabbata ba amma ma'anarsa kuma mai kyau ce suna isa ma haka sai dai ka jawo su nusus ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ismun iyyakum wadh-dhanna hadisi abu huraira iyyakum wadh-dhanna fa innahu fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith wannan sun wadatar da kai akan wannan ko ba haka ba suna cewa fi sahihi buniyatun anil dhaif in ka samu hadisi sahihi to ya wadatar da kai akan dhaifi ba ka da bukatar sai ka ambaci dhaifi duk sanda ka samu sahihi ga hadisi da zadin fada ko wa inna ma yansha'u zalika min khubsin niyya to mummunan zato dama yana fitowa ne daga mummunan niyya wasu isarira ko da mugun asiri asiri mai muni shine abin da aka boye shine asarira kama kala abu tayyib kamar yadda almutanabbi yake fada idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم yace idza sa'a fi'lul mar'i duk sanda mugun mutum aikin mutum ya munana duk sanda mutum ya zama mai mugun aiki to sa'atu zununu zace zace ne ma sai su zama masu muni ba na alkhairi ba wayannan miyagun ayyukan da yake yi na ma'asi sai su haifan masa sai ya dinga ganin kamar shi yadda yake haka kowa yake da haka mutumin banza yake yadda shi ya san kai ne to sai ya dinga kaddara cewa kai ma haka haki tare da shi ne shi yasa wa saddaka kuma sai ya dinga gazganta maya a taduhu abinda ke bijiro masa min tawahumi na zato duk wani zato da ya gifto bai a zuciya akan wani sai ya gazganta haka ɗaya zai kaddara ma wani ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi kaza kuma shi kenan sai shi yadda amma da bai da miyagun aiki to ba zai gazganta wannan zaton ba zai gazganta abin da ya bijiro masa a kwakwalwa ba da shi ne wa saddaka sai ya gazganta ma ya ataduhu abin da yake bijiro masa min tawahumi na ainihin zato kuma wa'ada har kaga yana bayyana adawa muhibbihi ga masoyansa bi kauli odati saboda zancen masu adawa da shi abinda makiyansa za su dinga faɗa a kansa al'udat jam'u mannan adi mai adawa ko almu'adi to sai ka gaina ta bayyana ƙiyayyarsa ga waɗanda an masoyansa shi bi ƙauli odatihi da zancen da maƙiya ne suke faɗa a kansa ya ce wa asbaha kuma sai ya waye gari fi lailin a cikin wani irin dare musulmi mai tsananin duhu mina shakki daga kwankwanto ba dare da hakika ba ma'ana duhu na rudu sakamakon haka sai ya waye gaji cikin wani rudu da hayaniya da bankaura ta shakka shin kaza kaza ne kaza kaza ne ko ba kaza bane wa unshittu li ba'dihim an rira min wake ga sashen su tanah anil qabih wa la taridhu ko wa la turidhu ومن أوليته حسنا فزده ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو فلا تكده يتي تنح كنيسانتا عن القبيه دغموغا أيكي ولا تريده karkaje ma mugun aiki duk abin da yake mugun aiki ne karkaje masa ka ce za ka aikata shi waman aulaitahu duk wanda ka bashi kyautar hasanan wani abu mai kyau fazirhu to gobe ma ka ƙara masa in kai haka satukfa min aduwika kulla kaidin satukfa za a isan maka kulla kaidin dukkanin wani makirci min aduwika daga makiyinka da zaran kan rike gaskiya ka rike ayyuka na kwarai halaye masu kyau to duk wani makiyinka za a isan maka daga gare shi Allah zai ma maganinsa idza kada al'adu in maki ya kulla maka makirci falata kidhu kai karka kulla masa domin tsayawa ka ce za ka kulla masa zai bata maka wani lokaci da ya kamata ka haddace hadisi ɗaya kuwa ya taba tuni wa'un shittu an rera min waƙe li sheikh al-amid ga babban malamin na al-amid abil fathil busti rahimahullahu Allah shi masa rahama zul aqli la yaslamu min jahili yasumuhu zulman wa inata falyahtari silma an harbihi walyalzami al-insata insata yace zul aqli wanda amma abuci hankali ma'ana ma'abuci ilimi shine al-aqlu anan ma'abuci ilimi la yaslamu min jahilin ba zai kubuta daga cutar jahili ba kaka ɗauka wai za ka yi karatu shikenan jahilai su eh wannan ba zai yi ba ba ka ta sahunsu ba na jahilci to to kai ka shirya ma cutarwa ya sumuhu jahili zai dinga ɗanɗana masa zulman zalunci haka kawai baka yi abu ɗaya zo ya shirya ya kirkiro ya ce kayi kuma shi yada cikin al'umma wa inatan kuma zai dinga jefa ka cikin al'amari na wahala to jahili kenan daga al'anatu ne wahala kullun shi zai dinga aukar da kai cikin wahala to in ka kula kansa sai a samu matsala sai ya ce da kai to ga shawara falyaktari silma ɗalibi ya zaɓi zaman lafiya ala harbihi akan yaƙan jahili ɗalibin ilimi idan jahili na son ya faɗa da shi to ya zaɓi zaman lafiya sama ga da faɗa da shi wal yalzamil insata kuma ɗalibi ya dinga lizimtar riƙe harshensa shiru ba a son ɗalibi na don in kai yawaita maganganu sai a tara tsakanin gaskiya da ƙarya da abin da ka faɗa duk a yayaɗa malumma wani ya haɗa mai sai ce a inda malama ne na dama ya saba baki gari ko ma bai ce baka yana iya cewa amma ya san ka baka da magana ana kawo magana wani zai ce kai wannan da ko magana baya yi bai yiwa shi faɗi kaza to duk abin da ba alkhairi ba haka manzo Allah ya faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut to shine wal yalzamil insata insata wannan ta'kidi yalzamce shiru shiru wannan shine alheri gare shi sai mu takaita haka nan wani sati sai mu tashi faslun filistifada ya ake neman fa'idar karatu subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh